abi ari shine an ka ce mi makabul to katta ba u da umma ta ba a da ka hadisin ya inganta
باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع القلو الذي ذكرنا في المسجد للمساكين أمر ندب أكرم مستحب وإنشار إلا أمر فريضة وإيجاب خبر طلحة بن عبد الله من هذا الباب نعم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن واحد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان أجره عليه
mun ga hadisin da muka magana yanzu ko iri ne na ɗazu man jama'a malan wanda an ka ba aiki bai ba mun zo gare a to gashi nan mun ci mu hadisi man jama'a malan haraman sun mata saddaka bi lan yakul lahu fi ashar wa kan isru alai kaga gashi ya hito akwai wata fa'ida hadisiya nan ɗalibai eh فقضيت ما عليك eh ومن جمع مالا فام ثم تصدق به eh ga yana ibn Huzaima ya tada shi رواه ابن خزيمة بن مجدان أي أجل أي كمنا eh سيهيما والحاج to kaga mun mun sami hadisi na masu fita ce gaya akwai wata fa'ida saurara ka ji fa'idar yanzu fa'idar ita ce albani ta kuce mai shi ma sai ƙarshen rayuwarsa ya- ya ya samu ta da raj abisam da raja mai sam in ya ruwaito ruwaya ta yi imam ahmad da waninsa sun ce yarwi manakir to amma sai bincike ya dawo ya gano da raj in ya ruwaito daga bin haisam to nan hadisi yake da matsala amma in ya ruwaito daga ibn hujaira kamar nan hadisi lahiya lau wannan abu dawo da ya bayani akan wannan matsala haka ma shi ma zahabi cikin kashaf ya bayani to daga nan ne aka gano in za ka ta afa hadisin daraj to ruwa ce anin abu haisama amma in ya roto an abi hujera hadisi ne hasan shi kai na albani sai ƙarshen zam- a rayuwar shi ya gano wannan karatu ga ka hukun same shi أما أنت وهذا الحديث من زوائد هذه الطبعة وفوائده eh وأما الجهلة فجمعوا بين النكيرين yana rafi gare su waɗancan فإنهم قالوا حسن ثم أعلوا Mm.
بالتفقيس يا أحمد والنسائي eh akwai ɗaya kuma guda biyu ne na gano amma ga bayani ya bai hita da shi nan ba wanga da niyan cewa ruwa ya yi ne wannan wannan fa'ida ha babba ce ɗalibai ku sajjala ta Gare ku muna tarwa.
fa innahu min riwayati an ibn hujera al-akbar al-khawlani wa huwa hasan hadis indahu kama hakaktu fi sahiha eh hadha al-hadis min zawaid nan kaga wagga sahiha ta karshe ce ta dubu uku da ɗari uku da hamsin eh wajen ta bakwai ce daga baya gano abu dawuda da yan ka koma kashaf na cewa ruwayar wannan malami ba kowace aka da'afa ba da raj abisam in ya roto daga abin haisama shi ne maganar imamu ahmad cewa ruwa ce munkira ce amma in ya roto daga ibn hujera kamar nan to ruwa ce lahiya lau in ji abu dawud shi ya yi wanga tafsiri an fahimta fa'ida ce mai yawa wata albaniya shekara kusan 60 yana aikin bai gano sai kusan ra- ƙarshen ra- ga ka kai ka ji yanzu sunan biyu na'am na asalin ɗin man iktasaba malan min ma'asamin fa wasala bihi rahimuhu aw tasaddaqa bihi aw anfaqahu fi sabilillah جميع ذلك كله جميعا فقذف به في جهنم to ya inganta shi حسن الغيب na'am cikin shi ma sayyul tarkib ne ai shine to kun ji wani kuma ban tsoro ba ba ka bude baki ba bude bakinka ka faɗa samin ɗinka tun harko tun da dai ka tekto mu jiya an ba shi abin karanto na harko da wanga duk gaba ɗai saurara
bismillah asalin din daga sahihul tarhib wa tarhib da malam ya bayar jiya cewa a nemo hadisin da ke nuna ah, in kai sadaka da dukiya haram ba a karba a'a za a baka zunubi dai So, za ha za- kaji za ba a karba ba ba a karba ba za a baka zunubi eh, ha الحديث الأول هو بإسنادي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إسره عليه zunubi sana a kai ne mun gani da a gaban mu yanzu وراه ابن ماجه وابن حبان في صحيحيهما yanzu ka mu hutar da kai tun da mun yi shi وقال صحيح الإسناد Eh, ga wani na biyu kuma mara abu dawo الثاني آه الذي هو حديث حسن لغيره وروى أبو داود في المراسيل عن القاسم بن مخيمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتسب مالا من مأثم wanda ya samu dukiya ta ta zunubi فوصل به رحمه ya sare zumuntarsa أو تصدق به ko ya yi sadaka da wannan wannan dukiyar أو أنفقه في سبيل ko الله ma ga jihadi ko ya gina masallaci ko ya duka fi sabilillahi جميع ذلك كله جميعا za a tara mai duk wannan ran tashin kiyama فقذف به في a جهنم je wa shiga wata jahannama da duk abin da yi الله يسعدك.
kun ji wanga ma ya yi wancan ya yi wanga ban su faɗa musu cikin shi sai wuta gif eh, fi sahihul targhib wannan na biyun
dubu a ɗaya dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da biyu alf wa mi'a wa tsanaini wa saba'in shi wanga na farkon da mu Eh, dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da biyu Cikin Na biyu, sayyid targhib.
wannan da aka yi na ƙarshe shi kuma wancan wanda aka yanzu cikin bin kuzaima yana cikin silsilatul hadisu sahiha a shi can shi za ka kara faɗi dai wadda ka faɗi Wasu cikin na sahihu eh na targhib ba idan ya bi abin nan yawa shi kuma dari bakwai da hamsin da biyu sabomi a wasnai wa hamsin fi sahihar tarhib wa tarhib
yanzu akwai makamantul ma'ari faba al'akhira kan mutum ya je duba wancan wanda ba tunda cikin bayanin da ya yi ya ce hada alhadith min zawaid hadhihi taba'a wa fawaidiha to mutum sai ya nemi taba'an maktabatu darul ma'ari
ƙari akan wannan bayani bayan rasuwar albani Allah ji kansa ya gafarta masa almajirinsa mashhur Ali Salman asali albani Allah ji kansa da ya zo ya yi sahihi kaza da da'ifi kaza shi ya yi ne don ta ƙaribi ta sayan ka samu wasu suna suka albani akan ya zo misali irin shi wanga shaidanin gana misira mahmud da irin shi ta na wanda ya yi a kai ga kuma sakaf ta na fadatu albani da irin irin su sai ka ce ya zo ya ɗauki manyan littafa ya rarrabe su ya sayi ya da ibi to cikin maganganun sai ka ce shi bai ƙi a haɗa littafi ba ile ya yi don kusantarwa to wanda magana sai ta sa babban almajirin cikin almajiran samaniya mashhur ali salman yanzu ya yi littafi ya yi littafi da ɗari to sai ya ga tun daga abin da malaminsa ya ce sai ya zo yanzu yana game littafan wannan sai wata ge wata rim albani ya yi uku daban sahih ya yi biyu da in yanzu ya haɗe su duka wuri guda zai ma sauƙi ba sai ka in jeren wa da asalin shi munziri ya yi littafin haka ya mai da shi amma ya sa a hakam na albani in sahi ne ya sa kuma ya kawo magana ƙasa tashi inda ibi ne to yanzu shi ne na bayan bayan bayan rasu albani daga in ka sai shi zai ma sauƙi amma mu tsohon bugu gare mu na rayuwar albani uku sahiha sai ta biyu da im to amma yanzu mashhur Allah ya saka mu da alheri, ya haɗe su kuma daru ma'arif ne suka buga don haka sai ma sauki sai ka abin nan yana na wasu littawan da albani ya- ya rabi ya haɗe amma hukuncin kuma duk an sa su komi tun da yanzu harkar raba a komi ana iya sawa a rage da sauransu to wannan shi ya fi sauƙi ga mutum yanzu in zai sai sai wannan abin ga na mashur ɗin zai mai sauƙi amma wancan ɗin kuma ya yi in shi a gare ka shi dai ban sai na shi ba saboda abin ya ba ƙara abin da ya kara kai ko kawai iya na albani bai ƙara komi ba haɗewa ɗaya yi eh bai taɓa komi ba na aikin shi malaminsa eh amma ya hada shi waje guda wani ina ga bai wuce mujalladi biyar din shi ma eh wanda wancan shi ma biyar ne iyaka bambanci uku ya sa sahi targiba tarim biyu ya sa da yau to shi ku ya haɗe su kawo da asalin littafin yake amma duk hukunce hukuncen duniya sahihin da na da ibdu ya haɗa su wuri guda eh ya kuma ba mu kawo haka ɗalibi musamman na hadisi to da kuɗi ne su ƙare ga harkar littafi do in dai kana ɗalibi na hadisi to ba ka tara kuɗi in ko harka za ka yi ta yi tozi ka yi hankuli da karatu
قال المسلم ina da shekarar رحمه الله jiya ne ka faɗa ma wasu ‘yan uwa ibn al-qayyim ya tara littafan da almatiya ne hafizai ne amma sai da suka yi har suka sayar saboda yawan littafan sai da har suka sayar da littafan saboda ya tara da- ba makawa ba wanda za ka yi karatu ba littafin jima a yana da kuɗi kai ma kana da su kana kallon kana abin gawayoyi kana harkokin kai malam akwai wanda ya sai gida ne ya sai askaru na wayuwa gida ne ya sai askaru wanda da kaza kare abin malam Hussein amma yanzu ga littawa ana ta hudi kuna ji kawai mu sai a dan kurma kuma an ka tashi ya ta cida Kai, mu- mu- muna jin daɗin mu da yawa in daɗi mu ta yawa shi kenan sai ya zama sa- ya ya sakanci in yan littawan duk gasu na masu wani an kawo muku amma mutum na cin ya hitar da dubu biyu dubu biyar dubu goma sai da ta bai iya kuma bai da komi har sai wannan harkar ina magana da wani ci wallahi duk duk karatu muka ci galibin mu na wala to duk ba shine an tashi sadaka eh, malam taho duk ba shi muka ci mu jama'a to amma ba mu iya hitar da abu mu kyautata shi eh إذا عمل شيء يحب الله أن يتقنع عمل إذا عمل عملا to ka kyautata shi idan kun da fi shai mu mun zama kawai ba ka yan sai ka ga ɗalibi ɗan maktaba ce yak idis amma duk kiran da aka yi gwamnati na kira ne masu kuɗi na kira ne duk akan ci ne ka ci amma wai yana jin rowa ya kyautata abin da yake ciki ne wannan ba ƙaramin ci baya bane ba ya kyauta ba kyauta ya ba malamai ba a eh maktaba ya buɗa can ko har ya kyauta irin irin ɗalibai yanzu yana cikin abubuwa ya irin abu sakar wayin yana faɗa lokacin ba su da hali amma irin manyan maktabobi da a misira sai ka tai albani allah shi kansa awa goma sha biyu ka cikin maktabar zahiriya na wasu abubuwa tun ne ya same su shi yasa ni yana cikin abin da ka damuwa ta na yi magana da wani gwamna wani lokaci da wani da azzana na ya dalilin zuwa na ni mai magana ni ce a maktaba da ni ina ganin rashin maktaba da yaran mutane ɗalibai ba su da hali amma in ga babban maktaba sai a buɗe ɗalibi ya shiga kuma ta zamani yanzu ta kwamfuta ba wai kawai da tawon ba in akwai maktaba to al'umma za yanzu ni zargin wanga hansel da ya zama na bala'i wallahi ɗalibai galibi ba inda za su yi su karatu yana dalilin da yasa suka koma amma akwai maktabobi yanzu madina masallacin manzo rahama maktabar kusan duka da ka shiga ma- abin gani an za duk kwamfutoci ne zanna ɗaya za ka yi ka shiga bancin ga littafin in akwai haka sai a ƙarfafa ma yaro samari ɗaliban ilimi sai su zarce maktaba kuma duk wanda ya lizinci maktaba to bai hituwa banza zai samu karatu to yanzu ba wannan hanyar ba kuɗin ba halin ko ba irin ga maktaba ta ta jama'a da za a ce a yi karatu to ya za a yi ba sai dai a ci jaye-jaye ba a shiga social media a aza maka ta abin ga kai ta abin ga raji ga malamanka kana kuri kai ma yanzu ka gano ai wallahi shine alaikum salam na na me yake tambaya eh wa kana mi a ajiyar huga a to kuskure ne na ya zai zama ashar kuma
amma alaihi alaihi to ya ji ruwa alaihi to to akwai amma alaihi ka bacci sai ka sa alaihi eh mu isru gare mu mu isru alaihi gare mu wa kana isru alaihi nan kasa sai ya ce fi asal ajruhu wal musbit min al muntaqa ibn jarud min ɗariƙi shehun musanni bihi to haka isruhu ya yi ajirhu isruhu ya yi ajirhu eh
نعم قال حدثنا عيسى بن ابراهيم قال حدثنا ابن إيه، نعم.
وهب عن عمرو بن الحارث قال حدثني دراج ابو الصفا وقال إيه.
اذا اديت ai زكاه zama مالك isru tun da lehi باب الامر بايطاع السائل وان قلت العطيه وصغرت قيمتها وكراهيه رد السائل من غير ايطاع اذا لم يكن للمسؤول ما يجزل العطيه قال حدثنا عبد الله بن سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمسي قال حدثنا منصور بن حيان وحدثناه هارون بن اسحاق قال حدثنا ابو خالد عن منصور بن حيان عن ابن ب- عن ابن بجيد عن جدته قالت قلت يا رسول الله السائل ياتيني وليس عندي مع ما shi اعطيه abinci sai ya قال لا تردي سائلك ولو kana بظل gashi na la yasin al-huda لم يقل الاشج ما اعطيه waka tafiya ta قال أبو بكر ابن بجيد ابن بجيد هذا masakin su هو عبد الرحمن ابن بجيد ابن قبطي ابن kayo قبطي قال حدثنا الربيع ابن سليمان قال حدثنا ba شعيب yara don naji kana قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد أخي ابن حارثة أن جدته حدثته وهي أم بجيد وكانت زعم ممن بايع رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله sallallahu صلى الله عليه وسلم والله إن المسكين ليقوم على بابي وما أجد شيئا أعطيه, أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدي شيئا تعطيه إياه إلا ظرفا محركا فارفعيه إليه في يده
akwai wannan da dokta ya nuna man ya tunatar da ni shi abdullahi bin umar sananne ne shi ba da zai ci abinci sai da maraya ko miskini shi haka a ɗabi'a abdullahi an kaka an haka mai abinci sai an tambaye ɗo mai maraya ko an bai ɗo mai miskini sai ya wasa ci saboda eh kwarai ta ji wa ka ɗabi'a mai kyawun malam kana makomu ko an sa maka kwanon ka can cikin ɗaki ka ɓoye an sama kaji da abubuwa kai ɗaya ka ja ba mu gane abubuwa ba malam eh kwarai aikawa ya kai da- da da marayu eh wanda yaro ya samu shi maraya ya zo abincin nashi kai ko kana ta kuri kana dan boya an sa maka kowa abin ga kuma abin da aka yi mara kyawu kasar ga sai a ɗauki in ka sau nama kai mai gida in tsoka goma ce a ɗauki biyar a sama yara a hizga musu biyar to ina an kai wata ɗabi'a ba haɗe ne ba ce wallahi malam ah, wani to kai baka san wanga labari ya kamata ai kwashewa aka yi a tura mutum mai gina ita mace ita kai mata faɗa a baka tsoka ko rini kai ma ko kuma duka ba musu kai ba kana haita kana dan kwalama ba jama'a haka ne wallahi ga dabi'a ga kasa gaba daidai bane ha kai haka kawo ko za a kwashe a baka kuma kai da girma ko ka ci nama yanzu bai umarni ka a Allah da ka kai hamsin shi ke da sai dai ka ci yaran su ka ci irin wannan shi girma kai ka ci ka girman ka ƙari ƙasa ka yi sai dai jikinka ya kyawu ha Allah ya kyauta to kun zo da Abdullahi Umar kai gashi ya haka ya kai wani in ba cikin magabata in ba ka sai an ɗiba an kai ma wani mabu- miskini ko yanzu ya ga halin da muka kira na yunwa inda abin na ga ɗabi'a jama'a abu na zama haka mai mai hali ko ya ɓoye an ba ma- mabukata ɗan gudun hijira ba, musamman ce wajajen mu. Eh? Allah sawa باب التغليظ في الرجوع عن سلكة التطوع وتمثيله بالكلب يقيه ثم يعود في قيئه
Allah ya tsare mu to kai kyauta ka koma kuma ka abin ka kawo kaya amai in kawo abin nan قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى kamfare ya amai ya lashe قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي حا. وحدثنا محمد بن مسكين اليماني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو جعفر محمد بن علي أنه سمع من سعيد بن المسيب بخبر أنه سمع ابن عباس yukhbiru yukhbiru annahu يخبره أنه سمع ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريم قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال سميت محمد بن علي بن الحسين يذكر عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله باب استحباب الإعلان بالصدقة ناويا لاستنان الناس بالمتصدق فكيف فيكتب لمبتدئ الصدقة مثل أجر المتصدقين استنانا به koyi da shi قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن مسلم وهو ابن صبيح عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقه فابقى اناس حتى روي في وجهه الغضب ثم ان رجلا من الانصار جاء بسره فاعطاها da wata abin da saura ita ce ya jikka kuɗi فتتابع الناس حتى رؤي wata بوجه hadisi ne da ne bayani رسول الله صلى الله عليه gani ya zo sai وسلم kowa ya zaburi shi ma ya kawo na قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله كان فإن له له فإن له mu ko kana lahu وكان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء yan bid'a suna kawo hujja da hadisi bid'a mai kyawu da amina wannan shirmen su ne dama mai yana da asali ba sadaka shi ya fara ba na bai ce a tashi ayi ba to da haka in wani alkhairi kai zabar da mutane da yi shi aka nuni ko ko wani sheri da ya mutu ka tayar to shi aka nuni ko ka dan wannan magana ce ta su ta kawai shibohi na yan bid'a da bai kariya باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة عن أبو بكر خبر بن ع- ابن عتيك خرجته في كتاب الجهاد قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن السلام عن عبد الله بن زيد بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله الغيرة في الرمية يحبها الله والغيرة في غير رمية يبغضها الله والمخيلة إذا, Wakilatan إذا تصدق أو مخيلتان
يبغضها الله ومخيلتان إهداهما يهبه الله وأخرى يبغضهم الله باك دسوكينا إيه، والمخيلة مخيلتان مخيلتان ومخيلتان إهداهما يهبه الله والأخرى يبغضها الله باين يبغ- وانشان نهرك وأخرى إيه؟ إحداهما يحبها الله إيه وأخرى yabghaduha Allah وقرأ إلو وانسان eh irin wancan ne gera ta ne da shi ma eh, irin takama su ma biyu ce akwai wata Allah ka so akwai wata Allah bai so والمخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله والمخيلة في الكبر يبغضها الله وقال ثلاثة تستجاب دعوتهم الوالد والمسافر والمظلوم وقال إن الله da ma yayi mu ta addu'a Allah zai karɓa don haka masu mayaya su bi da hankali wanda yan wansu in an ka maka addu'a shikenan ka samu riba duniya da lahira a kyautata musu musamman masu ma- uwaye mata da don sun yi bukatuwa
إن الله يدخل الجنة wannan بسبب musafir واحد kaga duk cikin ta ya muki da haka Talata.
mu yauta mu kan mu addu'a ta alheri da kasar ga jama'a a sa kasar ga cikin addu'a jama'a matahiya muke kuma almajirai tahiya ta addini da haka cikin sujudodin mu da kiyamu lailin da muka yi mu sa mu kan mu al'umman musulmi Allah ya mana mahita ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya kaskanta kayan shi da kahirai Allah ka buɗo mana alkhairai ka dawo mana da aminci da soyayya Allah ka yi mana kabilanci da sasanci mumunci addini Allah ka samu ka duka mu musulmai ba wani dan kabila ko dan wuri wuri kaza ba wannan musiba ce ba inda za ta kai mu wallahi kuma shine makiya ka unwani ba da wannan kokarin raba mu wanga wana ne wanga kaza ne ai ba dan kabila ka bane wanga ba dan yankon ku bane dama makiyatan ne suka shigowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shi yasa ya ce babu hilfu bil islam can ga jahiliya ana yi yace musulmi abu guda ne mun karanta hadisin ba gaba dai al'amarin musulmi guda ne muna kallon mu dukkan su innamal mu'minu ikhwatun ko da Allah ya ce to in ba mu kalli kan mako wallahi makiya sai sun kai mu Allah ya tsare akwai wawaye da yawa cikin mu su har kwangila suka ɗauko ka kashe dan uwanka kana kirari ka kama shi ka yanke kana kirari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bala'i malam mun ji shi mun gani shi Allah ka yaye wani shi
إن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة صانعه والممد به والرامي به في سبيل الله
na'am na'am na'am na'am
باب كراهية منع الصدقة kun ji illar hadisin yana da illa yana ji wasu wasu jiya ba abdullahi bin zaid azraq newa akwai kuskure ga wani bugu arkam masu arkam su gyara azraq eh azraq ne masu arkam ya ce fil asal ibn arkam wa huwa khada'un da haka az- azraq ne kuma eh, da ifi ne kuma ruwaya zaid bin salam gare shi akwai matsala haka bai inganta ba na amma eh, majhul ito hadisin ne da ibn amma wanga na cewa uh, addu'al walid wa musafir wa mazlum ta inganta a cikin hadisai daban-daban eh, kai wani ya ce to sharhin da ni ya walwale a yana nan eh na باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها jami'a kace dokta uquba ne fa eh babban sahabi
إذ مانعها مانع استقراض ربه إذ الله سمى إذ الله عز وجل سمى الصدقة قرضا استقرض الله عباده Ku ji wani abu malam Allahu Akbar Allah ji ka ibn Huzaima. Wai Allah saboda tausansa gare mu. Shi wa baka Allah. Baka da fa haka ka zo zindir ya arzita ka kuma ya ce wannan abin da ya baka kuma ka bashi bashi. La ilaha illallah. ka ka ji ibarar ta targibi wani targibi na musamman Allah ne ya baka ka san ba kai bane amma Allah ne ce to abin da na baka hun ba ni bashi ko bashi ne zaka baya yan uwanka bai zaka ba manzon lazi qarullah qaddan hasana la ilaha illa amma ka rike kamar goro kama ce ka rike baka hidda zakka baka kidi sadaka baka taimako kawai ka zama ɗan dako a ka faɗi kawai giwa ka tara musu a yanka a shi nama ba kai ka kiya ba ha? kuma haɗi yana kashe ma irin waɗanne eh ya har su ɗauko yan haya kilas tunda ka ka ki ba kowa a kashe ka shikenan a rabe ka hana mutane ka zama kadangaren bakin tulu Allah kyauta باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها مانع استقراض ربه إذ الله عز وجل سمى الصدقة قرضا استقرض الله عباده نعم ووعد على ذلك بتضعيف الصدقة أضعافا كثيرة الله أكبر قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له أضعافا wai كثيرة wallahi ko nan ka tsaya ya ishe ka kai sadaka saboda alkawalin Allah ba ya tashi inna la la kulli mi'at man zallazi kuma ka- man sai su zo da man lil umum waye wannan ya kadu Allah qaddan hasanan ma'ana da niyya mai kyau da ikhlasi ne hasanan kuma ta zama halaliya eh ba haram ba
قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا محمد بن يزيد ويزيد بن هارون alwasidi قال حدثنا أقوى الواسطين إيه محمد بن يزيد الواسطي ويزيد ابن هارون نعم يا م- يا واحد قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي ويزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن اسحاق عن الاعلى عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل استقرضت عبدي فلم يقرضني كاجا ناني شتمني عبدي.
بانا يبانا لن شي هنا ما
وشتمني عبدي وهو لا يدري يسني يقول ودهراه ودهراه يا كي وان زماني وعلى الدهر ni ko ni zamani amma ma'anar zamani kawai dole ruwa ta zo cewa ana qalibul layl wan nahar Allah shi ka gudanar da dare da yin shi da zamani ai eh amma ba a cikin suna Allah addahar eh
وعلى ابو بكر قوله وعلى الدهر اي وعلى اتي بالدهر اقلب ليله na laila ba يقلب ليله ونهاره أي بالرخاء والشدة كيف شئت Mm.
إذ بعض أهل الكفر زعم أن الدهر يهلكهم haka suka ɗauka قال الله عز وجل حكاية عنهم وما يهلكنا إلا الدهر haka suka cewa وعلم أنه لا علم لهم بذلك وأن مقالتهم تلك ظن منهم قال الله عز وجل وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شاتم من يهلكهم هو شاتم ربه عز- جل وعز لأنهم كانوا يزعمون أن الدهر يهلكهم ويشتمون مهلكهم والله يهلكهم للدهر Mm.
وكل كافر يشتم مهلكه وإنما تقع الشتيمة منهم على خالقهم الذي يهلكه يهلكهم لا على الدهر الذي لا فعل له إذ الله خالق الدهر
a ga wani waka ko ni ibu zamani fina wala ibu aibu fina wa ma la izam min na zuwana to shine babe ni na eh da haka kaga asalin abun aibin muni ko ba mu bane muni ba amma muna aibanta zamanin ga kaza zamu kai ma kai kai ka kawo kazan haka abubuwa ne ga sunan mu dan adam haka yake an ce wan- shi wanzan ga karin magana hausa baya so ga jiki ne sai dai ya cage wani ko ya amma an kace shi ya ta to haka muke galibi mu ta kai dai hukka ga wasu ko ga zamani ko ga gwamnati ko wasu wane sun ka taho su suka kawo kaza kana nan kuma waɗanda kaka ce su gushe kuma abu bai gushe ba ashe sai ya gane ba su bane da abubuwan nan gani na tattalin arziki wa ba jewa da shi ba Eh? madadin mu koma ga Allah mu gane laifukan mu mu doki matakin gyara da addu'a da ba ta alheri da gyara abubuwa to ba mu yi. sai dai mu ci gaba da surutai Allah ya ba mu ikon gyara
باب ذكر البيان أن لأهل الصدقة
da ahli sadaka baban بابا من أبواب الجنة يخصون بدخولها من ذلك الباب rajiya Eh, akwai ma koyan masu sadaka ran tashi kiyama لا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوج من أنفق زوجين من wanda ماله في سبيل ya الله ci da kashi biyu na sadaka zauje ne kamar dinari da azurfa kamar eh, dala da saifa misali shi aka nuni ba mata biyu ba eh za a yi wani wuri دعته خدمة الجنة yin mali bi sabilillah وللجنة أبواب kajiya ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة Allah ya sa mu ciki ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب Allah ya sa الصدقة mu ciki ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب Allah ya الجهاد sa mu ciki ومن كان من أهل الصيام دعي من باب Allah ya sa mu الريان ciki shi Abubakar to yana ciki kaya ne قال له أبو بكر والله يا رسول الله وهل على أحد من ضرورة من أيها دعي shi na haka وهل دعا halma منها كلها أحد annabi ya ce na'am قال نعم إني لأرجو أن تكون منهم kajiya Allah za mu yi bayan Abubakar
باب amma mai التمرين aiki amin mai aiki ya aiki wa qul i'malu wa qul i'malu laysa bi amanikum a kuna dai zama
باب التغليل في مسألة الغني الصدقة قال حدثنا عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري ذكر أن رجلا جاء يوم الخطبة ورسول يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في هيئة بذة shi wannan ɗin da ya shigo shiga haka ta nuna ragga kayan shi sun kikkece ba kyan gani فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا وألقوا ثيابه mun yi shi can ba duk وأمر له بثوبين وأمره فصلى ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب inda shi ibn huzaima ya raddi waɗanda suka ce rakatai da faɗi saboda wannan ya raddi mun ka ce kamar ibn arabi bai san magana ba ga alamu na san bai ga ibn huzaima ba sai magana da ibn huzaima ya raddinta kayan shi da shekara wajen ɗari biyar ya maimaita irin magana ƙwarai ta haka yin nafila shigowa masa daban wannan shi daban ƙwarai don annabi shi ya zaja a dukkan masu kaga eh, hidabi ne lil umma ba ka yana za ka ce wai dalili saboda wannan sulaikum da kafan ne ya zo kaza cikin kaza ba a mai sadaka kaga akwai asalin magana gata amma ba waccan da ba wagga da ba
فصلى ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فذك- ثم ذكر الحديث خرجته في كتاب الجمعة ya gabata cikin kitabu juma'a baya باب التغليل في الصدقة مراعاة أو وسمعة kajiya والدليل على أن mutum ya yi don المرائي riya don ajiya Allah ya tsare mu والدليل da على riya da sum'a أن Allah ya tsare mu.
المرائي بالصدقة dole ɗalibi ya kula wallahi kaka zama a shi balbal tana tada mutane don riya a wasu ma'atan shikenan ka aikin banza
والدليل على أن المرائي بالصدقة من أوائل من أوائل wa'ili من تستعير بهم النار يوم القيامة sa'ar
من أوائل من تسعر بهم النار يوم wanda القيامة ya tabbata بالله نعوذ من الرياء Allahu akbar السمعة.
amin والله نسأل Mm.
أن يعيدنا من النار بعفوه amin قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة قال عجلنا له Allah azza wa jalla قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء aja ko لمن نريد duniya kuma ga liman nuri in ba ka harshen kai in ba Allah bai nuna ba ka kare ka harshe ba ka samu koyi ba duniya ƙwarai ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما Allah مدحورا ka tsare.
قال حدثنا عتبة بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقالوا من هذا فقالوا أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلى قلت أنشدك بحق وحق لم- لما حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته فقال أبو هريرة أفعل لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمته ثم نشب أبو هريرة نشبة فمكث قليلا ثم أفاق فقال ma'ana ya suma لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنى أحد غيري وغير و- وغيره ثم نشب أبو هريرة نشبة أخرى ya ƙara suma فمكث بذلك ثم أفاق ومسح وجهه قال subhanallah أفعل لو حدثنك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنى أهل غيري وغيره subhanallah ثم نشغ أبو هريرة نشغة ka ga wannan mai شديدة tambaya kai hankali na tashi ثم بال خارا nan ma خارا على shadidatan ma وجهه na uku suma ta kai mai tsanani hankali na ya hita summa mala ha a gani.
خارا على وجهه ya kwaɗi أسندته طويلا ثم أفاق subhanallah قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ga shi إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاتية ga ana durƙushe kowace al'umma فأول من يدعو فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ta ورجل يقتل يقتل في سبيل الله ورجل كثير المال subhanallah ويقول للقارئ kun shiga ciki wannan ألم أعلمك wa harkuna ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا رب hadisai ka jiya ka Wala kwana uku bada.
ko hudu kana jin hadisan mu.
عملت فيما علمت أنا كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار ويقول الله له كذبت shi ma وتقول ma- ma الملائكة كذبت kari ويقول الله بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل shikenan ويؤتى بصاحب المال ويقول الله ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد ألا بلى ba karamin baiwa ba ce Allah ba Ba za a bi rawa da tafiya ba a a kai.
wanka da wani فماذا نعمة شيء بابا.
قال قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق يقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت subhanallah يقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد ba a ce mai baiwa إلى ذلك kuma an ce shikenan يؤتى بالذي قتل في سبيل الله kutila ويقال له قتل في س- ويقال بالذي قتل في سبيل الله ويقال له فيما قتلت wai uta mu gare mu
ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله ويقال له فيما قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة له كذبت ويقول الله عز وجل له بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ce mutum ne mara tsoro ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته وقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة subhanallah قال الوليد za ka mata ce mun ta kuka وعمر amma ina أن ka شفيا tamba هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية وأن رجلا دخل على معاوية فحدثه بهذا قال صدق الله ورسوله وإن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ga shi muawiya da Allah فقوله sai ka وما ayat ما كانوا يعملون ya ƙara gaskanta wanga hadisi Mm. kula da kai da kuma
جماع أبواب الصدقات kun ji wanga hadisi jama'a ya kamata kowa ya tai da shi gida ya ƙara karanta shi ya mai alama ko hankali ne zai dawo yan wasu yan buge-buge ka gani kana wani wanga ka karanta wanga sai ka dawo cikin hayyacinka Allah ka ba mu ikon kiyayewa Allah ka tsare mu da sum'a da riya amma جماع kuma gaggace don gudun riya da suma kuma ka abin ga haka nan za ka yaƙi zuciyarka ka gabatar da abin da addole don ba haka na baka ciya don gaza ce riya bari in koma ka ɓoye ilimi a'a ka kuma shaidan kuma ya same ka nan dole sai ka yi mujahada abin da kaka yi kai shi don Allah ka ba da ilimi don Allah ka nuhi Allah abin da ka kasa Allah ya yi ma amma ka sa irin wanka ka ranka kana tsoron amma in ka yi sakaci wannan abu kana ka neman suna a sa kanan kai ne kaza yanzu kana da followers mai dubu ɗari kaza followers ɗinka miliyan kaza sannu mai followers Ah, kana kuri haka wasu ka ciya to to eh, sai mi Eh, ka dibi mahitarka tsakaninka da Allah ibada ce fa ilimi jama'a ibada ce fa kuma sharuɗa ibada nawa ne karanci guda biyu khalisa lillah to in baka ba ibada ta faɗi fa ba abin da kai ilimi ibada fa amma to ka- ka ɗauke shi dama Allah hore maka bayani ko yaushe ka burge ka kaso Allah ya tsare mu ko wannan mutane wallahi malai in ka gane sai ka huta musamman mutane yanzu ba wallahi ba su da aminci wanda kai banka yanzu gobe bacin ka zai kawai ne Allah wallahi dalibi ka ne Allah shi amma hitarka amma eh, ridan nas gata la tudan wallahi mana ne Allah ne Allah amma ba haka ne waɗanda mutu mu yanzu mutulai ah mutun na aka yi ma abu na alkhairi ya an yi ma ba shi wai baci wannan da ya ba shi bace shi eh to kaka wannan da kanka ga abinda bai da wani fa'ida ka nemi yadda Allah yadda Allah ta hako ta kowa dan Ibrahim kirkeci mai wai mutai
جماع أبواب الصدقات والمحب والمحبسات ومحبسات ban gan shi ba ah mu ba satin باب ذكر أول صدقة محبسة mm تصدق بها في الإسلام wadda an ka yi eh sadi an ka sa ta abin ga waƙafi obusi
وأشراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة jiya والمنع من بيع رقابها eh وهبتها وتوريثها وتسبيل منافعها وغلاتها على alal الفقراء mu yi wasu والقربى hadisin umar والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف Mm.
قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأمر فيها قال إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه an fasa أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر ألا تباع أصولها Mm.
لا تباع ألا تباع أصولها لا تباع ولا تهب ولا تورث فتصدق بها على الفقراء والقربى wannan za a ba والرقاب وفي na سبيل الله ‘ya'yan itacen وابن السبيل والضعيف لا جناح على من a waddaif وليها. وال- إيه؟
waddaif وابن السبيل والضيف إيه، والضيف نعم كاليايو لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيها قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال غير متأمل مالا mai tara da dukiya قال ابن عون وحدثني من قرأ الكتاب غير متأكل مالا shi ne عن ma'anar أبو بكر وروى عبد الله بن عمر العمري أن نافعا حدثهم قال سمعت ابن عمر يقول أول صدقة تصدق بها في الإسلام صدقة عمر بن الخطاب أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي مالا وأنا أريد أن أتصدق به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس أصلع وسب التمرة قال فكتب قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الله بن عمر sai mu tsaya nan minti talatin za mu dawo mu kare zakka mu shiga munasik muna hata zuwa an jima mu abin nan minti talatin ai maza a gani shin an ka ce ana gane ahlul hadis ku za ku je ga fa'ida ko da yake kun yi gaba ba a ji ya ga su suna gudu ai da a gane ahlul hadis wajen ci abincin su eh ba a da lokaci